بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 16 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 21 ga watan goma ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 437 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafin albarka littafin Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama sannan ana jin mu da sauraron mu ne ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madar Katirar Gaskiya ne a Zaria Kano State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina don cimma manufofin da awasa da fatan Allah yi da nufi mu kuma Allah ya taimake mu ya samu gama lafiya kafin nan kafin mu ci gaba cikin littafi akwai tambayoyi kamar haka wannan yace ko akwai laifi ga wanda ya ga kuɗi a ƙasa bai ɗauka ba mana wanda ya kuɗi sun zube a ƙasa ba nashi ba ya yi laifi idan ya wuce bai ɗauka ba bai yi laifi ba musamman idan ya san ba zai iya tsayawa da haƙƙin wannan kuɗi ɗin ba domin duwan da tsinci kuɗi akwai wasu dokoki a kansu ba wai kuɗi ba kawai duk sun tara dokoki a kai daga ciki shine in sun kai label matakin da za a yi cigiya sai ka ringa yawo kana cigiya kuma ba za ka kashe ba sai sun shekara kuma a hannunka to don ka san kai ba za ka iya kiyaye wannan abin ba za ka kashe su to bai halarsa ma ka ɗauka sai dai ka wuce ka bar shi wanda aka ce musabi ne shine wanda yake ganin cewa zai iya kula da su zai iya cika ɗaukan haƙoƙin ma'ana yawon cigiya masallaci kasuwa taron jama'a na cewa na tsinci wasu na tsinci wata jaka mai kala mai iya iri kaza da sauransu idan ka ga zaka iya sanin aka ce musu habi ne yau na fatan fahimta inda kawai tsintuwa ta zama wajibi shine idan ka ga inda wani abu zai zama halaka kamar ka ga yaro yana garran ba ya bace zai shiga wani hali na mutuwa ko tozarta to nan wajibi kuma ka tsaya ka taimake shi ina fatan fahimta akwai da yake haram ne ma a tsintuwa shi ne kamar a maka ina fatan fahimta wani abin in ka kudi a maka ba a tsintuwa a maka ina fatan fahimta ko mun yawansu sai dai ka wuce gaba wai magana wai ka ɗauka kai cigiya ba ko ka basu haka kawai kenan ina fatan fahimta wani abin Allah samu dace na biyu wannan yake cewa malam ya ake ya ake da kuɗin da aka tsinta a shari'a shi ne yadda muka faɗa shi ne in ka tsinci kuɗi da suka kai a cigiyar su ina faɗin an ce suka kai a cigiya don ka tsinci naira hamsin naira ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu har ma zuwa ɗari biyar ba wani abu ne da sai ka je kai cigiyar shi ba nan dai kusan ka ji shuru shuru an wuni an tashi ba wanda zai za cigiyar ɗari biyar za ka kashe ta kawai amma ka tsinci abin da ke dubu biyu dubu uku hudu biyar to wannan fa sai ka ci gaba da cigiya yadda ake da su kuma tsinta shi ne inda ka tsinta ɗin za ka gaba da cigiya cewa kayi tsuntuwa in akwai wanda ya san ya yadda wani abu ko wasu kuɗi ko wasu abubuwa ya zo ya faɗa a bashi ina fatan fahimta kamar misali ka tsinta na anguwar kagal ka fita masallaci gefe ba cikin masallaci ba zaka ce jama'a na ya tsinto da wannan na tsintuwa wanda ya sayar da wani abu ko kuɗi ko wani abu mai kiba haka to zuwa bayani sai a bashi dan can wajen kasuwa Allah wannan sai ka je ka yi dan nan wajen haka to yanzu gashi Allah ya sauƙaƙe mana means of abin nan communication ka iya zuwa gidan rediyon can alheri ko kuma fm ko yana ka je ka ce na yi tsuntuwa wanda ya tsinci wanda ya sanya da wani abu tsakanin waje kaza da waje kaza ya zo gida mai lamba kaza ya zo ya bayani ina fatan fahimci wani abu ko ita matsalar tsinto shine idan wani ya zo ya yi bayani ina fatan fahimta yadda keke da keke ka ɗauka ka bashi sai wani kuma ya sake zuwa keke da keke bayan ka ba wancan to babu garama a kanka amma sai su bi suka zo kowa ya faɗi keke da keke to sai ka kai sojan alƙali wannan abin ya fi ƙarfinka shi ya san yadda zai da su har ya gano wa yake da wannan haƙiƙanin kuɗi ɗin idan kai cige tsawon shekara ɗaya aka sabu a samu wani ya zo ko da miliyan ce ko miliyan goma kai cigiya kai cigiya shiru ba wanda ya zo aka shekar kana cigiya kuma ba kullum sai kai to halakan kana yawon ba za ka ji harkokinka amma dai let people know cewa gashi kai tsintuwa to ƙarshe in shekarar ta yi za ka kashe kuɗinka an ba ka halicin ka je ka gina gida ko ka sai mota hawa ko ka ƙara aure ko ka wani abu da shi ya halasta ko mun tona abin ko amma akwai matsala ɗaya bayan ka gama kashewa sai mai su ya zo kuma to yanzu wannan ya zama bashi za ka biya abin da ke saura sai ka ɗauka ka bashi in gida ka siya sai ka fita ka ce ga gidanka nan ina fatan fahimta in aure kai kuma sai ka ce to na aure da kudinka da haka sai yanzu kudin su zama bashi ba za ka bashi mata ba ina fatan fahimta kudi sun zama bashi yanzu da ka ta cigi a kai ta kwarka abin nan ka kwari ka biya shi kun gan da shari'a take tsaurarawa kan harkar haƙƙi hukuk na mutane ba abun wasa bane jama'a amma ka duba da muka zama abun wasa da an nada ka ciya mun sai ga ana zuwa ta kan murna ah congratulations a je gidan rediyo a fada a buga a jarida a je wasu ana ai kowa ma sai ya zo ya fada saboda mene wai shi ma a daga mai nono ya sha kai da ma already an san zaka sha ina fata mata amma wannan abin da zaka sha cin haƙoƙin mutane mutane ba sa damu akan shi yadda ake kula da addini ya rauni cikin jama'a da yawa kuma Allah har ka addini ɗauke ta wasa da haka duk wanda ke da wani haƙƙi manzan Allah kafin sai ce dole ya sai da wani haƙƙi na mutunci ko na kuɗi wallahi tun anan duniya ne ma'aurare kafin a je lahira a lahira lissafin ayyuka ne ba lissafin kuɗi dala ko naira ina fatan fahimta amma ba ka duba wannan fa ya shekara ɗaya ya hakuri naira miliyan aljihun shi bai kashe ba fa yana ta cibiya yau ya kashe bayan wata uku ko ta hudu an zo mai shi ya zo an ce kuma sai ya biya kuma ne shine shari'a ka ganda da hankali ta ce a ai wannan yayi kokari ma ina da hankali ne ko amma shari'a ta ce cewa kai in ka zo kai sha'anin ka biha idan kuma mai ishi ya zo da gaba kuma ka biya shi Allah samu dace Allah ka tsere mu Allah ka sa in za mu tu zuwa gare ka babu haƙƙin kowa a kanmu na uku ce malam a sallah ya halasta mutum na tsakiyar da tsakiyar karatun sura ya shiga wata sabuwar sura wannan ba daidai ba ne haka kurin kawai kana cikin tafiya kana karatun wata sura kawai sai ka tsere ba daga cikin shirye manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kana cin karatu sai ta kage maka wannan sura din za ka yi fada wata sura din amma kawai saboda style ne kamar da muka su abulbasit da suna yi sai a ɗauko wannan sura mai kama wani a karanta wannan ayata wannan sura karanta wannan ayata wai wata gwaninta ce wannan gaskiya ba daga cin shirye magabata akan haka musamman a cikin sallah ko ɗauki littafin sifatu salatin nabi sallah salatu malin nasiruddin albani ya kawo gaba ɗaya yadda yadda manzan Allah ke karatun surori misali sallar asuba sai ka ji an ce annabi na kanta surori masu kama da juna ran juma'a kanta alif lamin tanzil ya kanta halatte ka hadithun halatte alal insani ko ba haka ba wani lokacin kuma kanta iza zilzilatil ardu zilzalaha wani lokacin ya karanta maka wan najmi wani lokacin wattur wani lokacin qaf da irin makamantan surorin haka annabi ke haka kuma sahabbai suka ci gaba da yi wani lokaci kan ta sautul mu'minuna wani lokaci kan ta sautul hajji haka ko ya raba ita surar ko ya kanta wannan kanta wannan wani lokacin sautul yusuf to da yana nan dogon zance ne mala albani kawo irin usulubin da manzan Allah ke bi wajen karatu a sallah hadda surorin sai da sabai suka haddato mana ina ba ta fahimta don haka kullu khairi fi tibai man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf dukkan alkhairi ya taru akan bin salaf dukkan sharri ya taru akan saba masar da biyo yan baya jona fatan fahimta wannan abun Allah samu dace abin na'am eh akwati ne tsinta da shaddoji da takalma da su agunguna haka zai ta jigiya ka fahimta sai ya ci gaba da ai ko mene ka tsinta haka za ka ci gaba da sha'aninka ko saniya ce ka tsinta ka fahimta haka za ka shiga wadanda sai kun sai kai ta kwata kawai yanke ta mala ka kashe in ma ta haihu shi kenan duk da yayin sai ka cinye kawai kana gama wasu ɗin fulani zai ce aiko da saniya kaza da ake ciki a waje kaza na bata ba na dau kiwo kaga to da ƴaƴan da yi haka za a yi kawai shi kenan zai ka miƙa mai baka kuɗin cefa ne kuɗin ciyarwa da kai idan dabba ce zai biya ka kuɗin ciyarwa da kai ina fata fahimci wannan abu amma in kana amfanuwa da dabba kuma to ba zai biya ka ba misali saniya ce mai nono tana shayarwa kai kana tatsar nonon kana sha kana ba mataka tana abin nan to ciyawar da kake ba ta da kiwo da kake zuwa wannan nonon kake sha a madadin wannan wahalas da haka da ya zo sai dai ya sani shi tafi kawai ya ce maka ya gode amma in ba ta karuwa kamar bajimin sa ne to ka gana cici da shi kawai kake to amma kuma in kana noma da shi ina fatan fahimta to wannan a bakin ciro a bakin wannan noman da kake da shi da hakan katsanci mashin ka ga bakan ga hawa ba in katsanci mota da keke duk wannan aje su zaka yi saboda abin zai faru da su raƙumi ma annabi ce ka ganshi ba ruwanka da shi saboda raƙumi bai da bukata akuya kare ba zai ci shi ba wane ne duk wannan bai da wannan matsalolin babi ne mai faɗi a cikin fiƙihu jama'a kuma za mu zo a cikin littafan ko dai bukari ko musulun watan za mu karo da wajen insha Allah ta'ala na'am alayhi salatu wassalam na'am na'am eh ba fa kai sha da ita ita ba in ka tsinci akuya annabi ya ce fahiya laka au ligairika min adh ko in ka ga akuya a daji ko a cikin gari tana watan gariya ko dai ka kama ne kai ka amfana a ƙarshen abin in bai ta bai zo ba auli akhika ko kuma dan uwanka mai ita zo na cigiya ka bashi kayansa auli zi a sosai mana ka tsinci akuya a cikin akuya haka karnuka suna ka kama ai za ka yi cigiya ko a daji sai kai cigiya mutanen ƙauyukan da ke wajen na'am ai dai kasan dai ba a ruwan saman awaki eh ok na falake ne faɗo to ai shi ne to kun yi karambani o kuna ciki ko kuna tsammanin cikin taku ce wanda suka wuce gaba ɗaya to sai ku dawo wanda ku tsanta ku yi cigiya yi ha to kaga ko ga mafi sau a'a in ka siyar misali sai ka cigiya in mai ta yi kwanta za ka ɗauki kuɗin ka bashi yawwa yau to sai ku dawo sai ku ci giya in mai shi ya zo sai ku ba shi kayan shi in ba a gani ba ai wannan duk azanci ne kuka yi idan har bai zo ba to shikenan karar maka cin kanka amma in ka ga tabarru'i kuna ji abin ne faɗa ka gama cigiyar shekarar ta wuce to ba dole da sai ka amfani da shi ban ka ɗauka ka kai masallaci ko amfanin al'umma to wannan ka kyautata to amma duk da haka fa in me shi zo kai zaka biya ba za ka ce kai mai sadaka ba ina ba ta muhinta to Allah ne ya samu dace na'am eh eh haka kun yanzu misali kana bi na naira goma ko naira dubu daya sai ka zo san cewa la ayran na ga ana neman taimako masallaci ne na yi ma sadaka eh za ka yadda da haka ko ma ba zai yadda ba to aji san irin abun kenan na'am abin da zai iya lalacewa ba lokaci sai ka je ka sai da shi sai ka kiya dukiyar da misalin abin in ya zo sai ka ɗauki wani dukiyar ka ba shi idan mai su ya zo za ka haɗa duka ba shi kayan shi duka kowa na tambaya daidai da shi kaga shi ba fulatani ne da bari shi ne in aka ce in baka wani amfani da su zai biya ka kudin kiwo idan kana shan nono kana tatsa to ba zai biya ka kudin kiwo ba ko kana noma da bajamin shi ba zai biya ka kudin kiwo ba to Allah dai samu dace to in ba manta ba za mu kuma ce babu si babu tabkiri bi salatul asr a wannan babu muke ko je mun kwana hadisin yahaya ibnu ayyub za mu tashi akan shi sai mu dora insha Allah ta'ala inda muslim ya ce qala haddathana ibnu ayyuba wa muhammad bin sabbah wa qutayba wa qutayba wa ibn hujr qalu haddathana isma'il bin ja'far an ala bin abdurrahman annahu dakhala ala anas bin malik في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر وقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت حتى إذا كان بين القرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا مسلم حدثنا يحيى بن أيوب ما لا يحيى بن أيوب أبام حديثي ومحمد بن صباح ده محمد بن صباح وقتيبة بن سعيد وقتيبة ده مالن قتيبة وابن حجر ده ابن حجر قالوا سكتي حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر يابا محديثي عن العلاء بن عبد الرحمن ده العلاء بن عبد الرحمن shi kuma yake cewa annahu da khala ala anas bin malikin ala'u dan abrahman ya shiga wajen anas dan malik fi darihi bil basara a gidan anas dan malik a garin basara hinan sarafa minan zuhur lokacin da ya sallama salla azhar shiwa kenan in anas din ko al'ala bin abdurrahman eh al'ala bin abdurrahman din ne ko ku ja ka ce annahu da khala ala anas bin malikin fi dari bil basara hinan sarafi min zuhur shi ala dan abraham din ne sun gama sallar azhar sai ya shiga wajen sai na anas dan malik wa daruhu bi janbil masjidi shi gidan anas yana kusa yana gefen masallaci falamma da khalna ali lokacin da muka shiga kagar ba ala'u ne shi kadai ba da muka shiga wajen anas qala sai ce asallaitumul asra ya ku matasa kun yi sallar la'asar ne ko bai ta kulla fa kulla muka lahu sai muka da shi inna man sarrafna sa'ata min adh ai yanzu nan muka ga musalla asa aka ce to su sun shiga zamu dubu sauran rayuwar sun shiga sun tadda shi yana sallah ne sallar la'asar da ya gama shi ne ka tambaye shi wata sallah ce wani ce la'asar ce nayi suka ce to amma yanzu muka gama azhar ina fatan fahimta ta ga ishara akan me kenan sun jinkirta sallar azhar har zuwa ƙarshen lokacinta ta da an sallama azhar ɗin ita kuma la'asar ta shiga in ba kuma ta ba an yi wannan karatun nan to wannan ya faru ne a zamanin khalifa umar ibn abdulaziz amma ba a lokacin yana khalifa ba a lokacin yana gwamna in za ku tuna umar dan abdulaziz ya gwamna a garin madina ta hanyar walidu ina fatan fahimta to kaga a lokacin kuma yana matashi kwarai da gaske don haka ba shi da cikakken ilimin fiƙo sosai wanda zai iya wato zai iya gadin shi zuwa ga cikakken lokacin sallah da sunan manzala game da lokacin sallah jama'a na fata kun fahimci wannan abin kyale shi malam zauna akan abinka kun fahimta da haka yake jinkirta sallah shi ma me yasa Umar dan Abdul Aziz yake jinkirta sallah lokacin saboda daular Umayyawa a lokacin sun ga jinkirta sallah har zuwa ƙarshe lokacin ta azhar sai a lokacin ta na ƙarshe la'asar sai a lokacin ta na ƙarshe za ku tuna shine hadisin urwa da makaranta a farkon babin yaje same ce ya kai Umar dan Aziz me me haka kenan kake jinkirta mana sallar la'asar har wannan lokaci din sai ce ka dai umar ka san abin da kake faɗa har ya kame wannan hadisi cewa gashi hadisin mugira gashi gashi gashi yana masa kuskure ne aka ce daga wannan lokacin da umar ya samu wannan fahimtar wadda da bai da ita shi sa ya wa sauran shugabanni danginsa tun da ya samu ilimi aka aka ce bai sake jirkinta sallah ba musamman lokacin da ya zama khalifan musulmi a duniya jama'a na fatan fahimci wani abin da haka umar ɗan abdulaziz yana da uzun da ya gabatar a nan wajen amma su sarakunan da suka gabatar da wannan lokacin umar laifin yana kansu ne wannan saɓanin sunan yana kansu na wani abubuwa ɗin an fahimci wani abu to da haka al'alawa ɗan abrahaman ya yi sallah da umar ɗan abdulaziz wani lokacin an jinkirta ta har zuwa wannan lokaci ɗin sun shiga sun da anas ɗan malik yana sallar la'asar wannan ishara akan cewa me kenan Anas bai fita ya je masallacin ba ya gujewa jinkirta sallah da waɗannan sarakunan suke a lokacin dama annabi ya bada cewa za a samu sarakun da su jinkirta sallah daga asal lokacin da ya kamata yi sai annabi ke cewa in sun yi ku nisanci munana da suka yi ku yi sallah a lokacinta na farko in yayi idan ta ritsa da ku da su a masallaci sai ku sakin wata sallah amma ita ta biyu a matsayin nafila take da haka anas ya munyanta a lokacin sai ci gaba da sallar shi kawai shi kadai a cikin gida in ta rutsa da shi a cikin masallacin sai kamar da manzon Allah ce to wannan din yayi a cikin gida ne sai wayannan dalibai tabi'ai suka je su gaishe shi suka dar da shi yana sallah kun fahimta to a wannan sai ke cewa qala asallaitumul asr to ko kun la'asar ne wa qulna lahu muka ce a inna ma sallaina zura sa'a to ai mu azhar ma yanzu muka gama ta qala sai ce fa sallu al asra ku tashi ku sallar asirin kan ku bari ku bi 'yan sarakunan gargajiya ma'ana kan ku wayannan sarakuna ku ce kuma sai wancan lokacin kun ga wannan yana kantar da mu na abu mai muhimmanci fa shine in ga yadda shari'a ta zo da abu tabbatar da shi wata gwamnati ba ta iya mai da wannan abu ya zama ba haka ba ina fatan fahimta kuma ba a mata biyayya akan wannan abin kun fahimci wannan abin ko su jinkirta lokacin sallah saboda wai da awa an tabi suka ce wai ayyukan ofis sun yawa sai ka ce sun manzan Allah aiki sallallahu alaihi sallama ina fatan kunce wani abu da awar aiki bai hana mutum ya sallah a lokacinta a na umar rubuta takarda zuwa ga gwamnoninsa da ministoci cewa ku sani fa babban al'amarin da ke kan ku shine sallah ga kuma lokacinta yana cin hadisin farko a muwadda da haka idan wani shugaba ya kawo abin da yake ya saba wa Allah ko da wannan abin musahabi ne to ba za a mai biyayya ba misali sai a samu wani shugaba sai ce jama'a ku daina sannan na fubili da ake kafin azhar din nan kuna ɗaukar hankalin mu muka zo masallaci sai ce ranka dai ba za a maka biyayya akan wannan ba za mu ci da sallar nafila saboda ta tabbata karanta wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anan ba za a mai ba domin yi mai da'adin da'a ne fi ma'asaitillah jama kun fahimci wani abin ko to ballantana irin wannan gwamnatoci da Allah ya rubuce mu da sunan demokuraɗiyya na mulkin bature su dinga kawo dokoki da su iya keta za su keta mu ga addinin mutunci ba do ba za a ba za a musu biya akan wannan dokoki din ba ina fatan fahimta da haka jama'a musulmi da ina ga muku abinda Allah ke ce fasamsik billabi ma billabi uya ilaika innaka ala siratin mustaqima Allah ya ku rike abinda muka yi wahayi kai manzo Allah ka rike abinda muka rike maka wahayi gare ka kana kan hanya ta gari Allah ce bane wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutum ba akan addinin musulunci ba annabi kuma yace addu alaiha bin nawajis ku rike addini tira mu hakori a jijjiga a jijjiga ba zai mutu a tare da ku ba ina fatan fahimta wannan shine karantar addini amma karantarwa kiraye kiraye da ake muku cewa a yi sassaucin addini ya kamata a daina ɗaukan zafin addini a wannan kiran ce wato lankwama ne aƙida ce ta lankwame aƙida ce ta lalatar da musulmi wataƙila wannan da'awar da ake yi ita ce manzan Allah ke shara cewa za a yi zamanin ƙarshe ƙarshen duniya mutum zai wayi gari yana musulmi kafin yamma ya zama kafiri zai kai yamma yana musulmi kafin gari ya zama kafiri saboda zai sai da addini da yan wasu yan abubuwa na duniya kawai dan wani mukami da za a baka yan wasu kuɗi yan wasu kwangila yan wasu ne sai sa sai kai kai maganganu da su lalata addininka kai rugurgu da addininka baka sani ba me yiwa irin wani abubuwan ne tun yanzu kullum abin da ake nuna shi wani ana ta mu musulmi mu da kanmu ake kyamatar da mu addinin musulunci systematical da wai cikin hikimomi jama'a amma addinin musulunci addini kaman gwal abu ne mai kyau ba wani abu ba wani tsari a duniya ku ji ba wani tsari ba wani addini da ake bi a duniya ko kiristanci ko yahudanci ko buda 'yan kasashen abin da kenan indiya kenan ko china tana kenan ko da inda su ko ko buzanci ko ma buzanci ko menene ba wani addini da yake da tsari na cewa na kawo adalci da haifar da zaman lafiya da kawo ci gaba da rahama da tausayi ba wani addini da yake addinin musulunci ba shi abinda Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba sai da ka zama rahama ga duniya kam ɗinta gaba ɗaya da haka akwai adalci cikakke akwai zama lafiya cikakke to amma me yasa kullun sai ana blackmailing ana shafa addinin musulunci kashin kaji har musulmi ya koma yana kyamar wasu abubuwa wanda musulunci ya zo da shi kuma alhalin waɗannan abubuwan in an bi su shi cin nasara ne zaman lafiya kuma shi zaman lafiyar duniya gaba ɗaya ku duba yadda abubuwan suke tafiya an zo an samu wasu waye an ce 'yan boko haram an ja ɗauki makami an ba su an wadatai in su 'yan tsiraru na ɗan hikon nan da suke a cikin addinin musulunci a najeriya ba wasu yawa gare su ba kuma to wani sai ce shi da addinin musulunci abin da suke kawai ina fatan fahimta sannan duka abin da 'yan boko haram suke ɗin nan gaba ɗaya dukkan shi ne ba musulunci ba ina fatan fahimta sai a daina sallah sai a ku daina kula da kaza a daina kula da kaza saboda su suna yi sai a daina katun ƙura'ani katun hadisi zama saboda suna yi a abinda suke wanda ba daidai ba sai musulmi ce wannan ba daidai ba ne haka kuma malamanmu na musulunci kaf ba wanda ya gobe abin da suke idan wasu na satan mutane su musulmi ne ko take ba su ce da su musulunci suke ba wayannan fulani da suke sata da hausa da wasu suke satan mutane sun ce da sunan musulunci suke yi ba da sunan musulunci suke ba in an ce haka sai mu ce kiristoci da suke a ƙasar fatakwal kasashen inugu aikin nafin an yi shi shekara da shekaru kafin zo nan arewa to shi ma shi kenan sai a ce kiristanci kenan ya ce a yi wannan abu ina fatan fata yan isis in sun yi wani abu kuma duk duniya ta sani in ba munafunci ba sun san waɗannan da ake suke ɗaukan makami su wasu abubuwa daban da cewa da sunan musulunci sun san wa ke ɗaukan wannan waɗannan abubuwa don wannan ta'addanci ɗin kowa ya san ƙasar amerika ke ɗaukar nauyin wannan ta'addanci ɗin ina fatan fahimta to san wannan wa'annan su ne musulunci wa'annan ba su ne musulunci ba to amma dan me za a ringa kira ga musulmi cewa wai su sassauta addinin su su zama addinin rahama addinin musulunci rahama ne in ka tarkata dukkan wa'annan masu wannan abin ba su kai 10% na musulmi ba kai ko a kasa musulmi 100 ba su ɗauka shi ɗaya ba kuma duk sai ɓata addinin mu sai ɓata musulmi gaba ɗaya kuma na fata kun fahimci wani abu to da haka abin da yake kan nan shine mu musulmi tashi mu bayani ba za mu sakwa sakwa akan yin sallah ba za mu kira sallah ba za mu sakwa akan kiran sallah ba ba za mu nawa akan wannan ba dan kiran sallah addinin musulunci ne ina fatan fahimta a garin musulmi dai dole a kira sallah ba kuma za mu yi sakwasa da yin sallah guda biyar a jam'i ba ba za mu yi sakwasa da karanta ƙur'ani da sharhinsa ba ba za mu yi sakwasa da kamar karatun hadisin manzan Allah da sharhinsa ba da kuma kira ga musulmi da wanda ba musulmi su zo su yi aiki da wannan addini ba za mu yi sakwasa da wannan addinin abun ba sannan ba za mu kuma taɓa yadda cewa wani addini shi ma daidai ne ban ka bi shi za ka tsira dole zan bayan cewa duk wani addini da ba musulunci ban kawai ba ka tsira ba saboda haka Allah faɗa ba dauda ya faɗa ba inna dina inda Allah islam Allah ce wa man yabtaki gairar islami dinan falan yuqbala minhu wannan nassi ne ba dauda ne ya faɗa ba to haka za mu gaya wa duniya duk malamin da ya faɗa ka da ya zama zindiki munafiki ita ce magana gaskiya kawai addinin mutunci kawai shine gaskiya amma haka bai hukunta mu zalunci wani ko ba ma guje ko kirista ko wani babu zalunci a cikin addinin mu hasali rahama ce kuma kamar da na faɗa ranar a wani karatu ne ban sani ba dai mun yi wannan magana shin duk wani ta'addanci da ake a Najeriya mu dauki Najeriya case study kin gani ina ne musulmi suka je suka fara yi ina ne musulmi ne suka je kawai rana daya suka ce ba su kashe mutane haka kurin da kuma sunan musulunci ina fatan fahimta amma akwai kasa kasar gigi ganaka jeji ganaka ne da wannan wanda wannan najos din nan wayanda da suka ringa fada suka yi ringa wa'azozi a coci coci cewa duk kirista sai makami ya kashe musulmi ka mallake gidan shi ka mallake matan shi kaza kaza an yi wannan abu a Najeriya ba abin da aka yi musu har suka mutu haka nan da haka sun haifar da wannan ƙeya a Jos har yau ba wani gari na musulmi a Najeriya ko Sokoto ko Katsina ko ko Kebbi da aka tauce dukkan wanda ba musulmi ya tashi a wajen amma mun ga an yi a Plateau har aka zo da mota ana kwashe wanda musulmi da fulani a ce su tashi a wajen na lokacin gwamna jona jan an yi haka ko ba haka ba an yi rana ɗaya aka wayi gari ana sallar juma suka turo arniya ta zo daga wannan aka kama kashe musulmi an yi haka ko ba haka ba an yi a filato ce nake an yi a wasai an yi a yalin candam sannan kuma an yi a wurare daban-daban jama'a ya za a ce wannan abu to yanzu waye dan ta'adda kenan tsakani da Allah da mutumin da yake zaune haka kurin a gidan shi wani zo fada mai da sara da suka da kuna gida da wasu abubuwa shin waye mai laifi wanda aka zo aka zalunta ko ko wanda ya zalunci ɗaya kenan na ƙara buga muku misali cewa yanzu a nan wajen kuna ji malam a nan kaduna duk rikicin da ake a kaduna state in kullum ba a taɓa samun wani wani ba wanda musulmi suka kai su dai arna suke kai wannan hari din ina fatan fahimci wannan abun mu dauka tun daga zankon katab mu dauki kafancan da aka yi da Kaduna 1 da 2 da 3 lokacin shari'a duka arna ne suka kai hari ba musulmi suka tada ta'addanci ba in mun dauki shagamu abin da ya faru a Lagos abin da ya faru a shagamu don da ya faru a Lagos ina ne dukkan su ba musulmi ne suka kai wannan harin ba su aka kai wa hari abin da ya faru illa ife duka musulmi ne za a ga kona masu masallatai a kona masu wajen sai da albasa a kona masu shanu duk musulmi ake wannan abin in ya in ka dauki abin da ya faru a aba ka dauki abin da ya faru waje kaza in ka ga a arewa ne wani abu sai dai result na wani abu da aka yi a can nan da nan kuma shugabannin su za su kwantar da wannan wuta din amma su can kyalisa ake sikaransu babu baka to kuma har yanzu musulmi shine dan ta'adda wai ban san da wani yare ake magana a duniyar nan ba ban san wani yare ake fahimta abubuwan nan ba makirci ne shugabannin musulmi dan haka muna kira tun daga kan malamai da sarakuna da gwamnoninmu da musulmi wallahi tsoron Allah madaukakin sarki su tsaya wa gaskiya shine kawai tsirar su amma in su tsaya sun yi dorikan sun yi dora al'umma su sani fa za su mutu su ma zai san da Allah madaukakin sarki kuma zai masu hisabi akan musu ka faɗa duniyar nan ba matabbata ba ce ƙarya ce kwana nawa ne kwana nawa zaka yi in mulki kake takama da shi kwana nawa zaka kana mulkin kwana biyu za a gari baka gaya ka shekara takwas in gwamna ne kai in sarki ne ka dade ka shekara 30 shikenan duniyar ma ta fita ranka in mene kai ko mene zaka mutu kuma zaka je ka tadda ubangijin nan da kai wa ta'addanci da bayinsa da ka zalunta ta hanyar magana sa dokoki haka muna kira ga musulmi shine roƙo da addini ake katakam kada wanda ya riko da addini safa-safa fastam sik Allah ya ce annabi ce abdu alaiha na fatan fahimta sannan duk rahamar da musulmi suka kai duniya ba a gani ba duk rahamar da musulmi suke yawa a duniya ba na ga muku wancan karin ba na ce ku je ku rubuta documentaries da ake na sojojin america ke zuwa iraki da afghanistan da nan kasar afirka nan mai sunanta yan shabab din nan ba algeria ba somalia yan jaridunsu da sojojinsu mutum suke musulunta me ke sa su musulunta saboda suna kallon kyakkyawar sun an ce masu musulunci ga yake addin ta'addanci ne sai sun je sai su gaba haka ba akwai wanda ya musulunta wallahi a waje na yake ga mun watan muna bagara ke cewa shi fa ce mai aka yi ne su a coci abin da ake gama shi ne in ka ga musulmi na tafiya kakka bari ya tsaya a bayan ka saboda ko da yaushe zai iya kashe ka kawai haka ake gaya musu mu haka muke gaya mutanen mun kaga kirista kawai ka zai kashe ka a ɗauko irin wa'azon da musulmi suke mana na fatan kwanci wannan abu haka mu da abin da muke kira shi ne kwan addini kuma ba a wa sarakuna ko shugabanni bai akan abin da ke saban Allah madaukakin sarki ko mutum ya bar addini ko ya sauci akan sha'a riko da addini katakam ake Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna yace fa kumna fa sallaina falamman sarafna lokacin muka sallame sallah qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya kule na cewa tilka salatul munafiki irin wannan sallar ita ce sallar munafiki yajlisu yarqubu shamsa zai zauna yana ta gadin rana kun bayyanta hatta idza kanat baina qarnai shaytan sai ta zama tsakanin kahunhuna na shaytan qama sai miƙe fa na qaraha arba sai tsatsaga ta raka'a hudu la yadhkurullaha fiha illa qalilan da haka ba zai samu dama ambatan Allah cikin sallan ba sai dan kadan saboda lokaci ya kure masa da haka wannan in kan sallah sallah ce ta munafikai kenan sallan mu'mina take kenan ana samun khushu'i da nutsuwa da karatu wanda yake tabbatacce Allah samu dace a to akwai fa'idoji da malam ya abin da ya kawo a cikin wannan hadisi din daga ci dai malai ce bayan wa'id da shari liman akhara al-asar an waqtiha hadisi yana bayanin narkon azaba mai tsani ga mutumin da yake jinkirta sallar asar daga bar lokacin ta al-mustahab na musabi shine farkon ila wa qurba gurubi gurubi har zuwa gab da faduwar rana to wanda yake haka mun cewa yayi kama da munafiki in ma bai zama munafiki din ba wa minha daga cikin fa'idojin at-tasrihu bi dhammi man akhara salat salat al-asr karara annabi ya fito ya zargi ya aibata mutumin da jinkirta sallar asar sai ce kuma wal hukumu ala salati bi annaha salatul munafiq kuma hadisin ya bayanin hukuncin cewa sallar irin wannan mutumi sallah ce ta munafiki wala aqbaha min hadar wasfi inda al-aqil mai hankali kuwa san ba wani abu yake ya kai wannan siffanta muni an fanci abin ko na kuma lace ma qala al-qurtubi shine abin da qurtubi ya faɗa هذا الحديث يدل على أن آخر وقت إباحة الأصل cewa lalle hadisi na cewa karshen lokacin da ya halasta a sallar asar malan tasfarra shamsu matakar rana ba ta yi laila ba wa malam ya sirra zilla sha'in mithlihi wa sha'in mithlihi matakar kuma inuwa mutum ba ta zama ta ninka shi guda biyu ba wannan shi lokacin da aka so a yi sallar asar na gaba malaki ce a tasir bi zama man sallamu siri'an hadisi na zargin wanda ya ringa sauri a cikin sallah bi haythu la yukmilu tuma'anina ta yadda ba zai cika natsuwa sa ba wal khushu'a da tsoron Allah wal azkar da kuma zikirori ba jama'an fahimci wani abun ko wa fihi daga cikin fa'idon ce anna fihi isharatan ila anna salatal mu'mini inna ma takunu bi tuma'anina akwai ishara kan cewa sallar mu'mini tana kasancewa da natsuwa ne wal khushu' wato khushu'i shine natsuwa ta zuci ko an fahimta na kuma natsuwa ta gabbai wal azkar da kuma kula da zikirori ala sifatil waridati ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a bisa siffar da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mushara ilaiha wanda Allah ya shara ko ko ya shara ita bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli cewa ku yi sallah kamar yadda ku ga na yin sallah رواه البخاري بخاري تو wannan hadisi wa hiya salatu allati allaqa Allahu al-falaha biha ita ce kuma sallar da Allah ya nuna cewa ya alakanta ko ya rataye rabauta ranar alkiyama da irin wannan sallah din haithu qalin da Allah ke cewa qad aflahal mu'minuna mu'mini sun rabauta alladina fi salatihim khashi'una sune masu cikakken tsoron Allah a cikin sallar su ina fatan fahimta wannan fa'ida abin da kira mana cewa mumini sallar shi za ta zama kamar ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama don haka jama'a karatun sallah ba a wuce shi balantana ce an gama ga littafai na malamai sun rubuta malam nasiruddin albani ya yi wani aiki a laburarin duniyar musulunci wanda ba a taɓa samu ba shine ya safar da littafi suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi yace mene ka annaka taraha siffar sallan manzon Allah tun daga kabbara harama har salama kai ka ce ka riganta yayi dogo littafai sun fi ɗari nawa wanda ya tattara ya fidda yadda manzon Allah ke sallah gaba da tun da kabbara harama tun daga tsaye kabbara harama har kabbara harama har zuwa sallama din kuma littafi ne da Allah ya sami albarka ya ansu a duniya hausu malaman sun ga littafin sharhi a nan abu malam albani ya karanta malam jafar ya karantar da shi albani kuma har aka ci an gano wasu abubuwa akai muna fatan mutane su koma su ƙara kallon wannan littafi din ina fatan fahimta kar ka rubuta ce wai a wai wannan an da mutane akan sallah kana ji fa abu na farko da Allah ya ce zaka sarwata da shi ne magana sallah din Allah ya samu dace to malam sai ke cewa fi daga cin fa'ida ta gaba annahu yattadifu bi hadal hadith zai bayyana karara da wannan hadisi namu anna salata galibil awami min ahli hadal zaman sallan mafi yawan mutane a wannan zamanin laysat salatan ma'rufa shar'iyya ba sallah ce wadda shari'a ta zo da ita ba galibin sallan mutane inji malam wani malami kenan professor Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi ya ce mafi yawan sallar da mutane ke ba fa sallah ce wadda shari'a ta zo da ita ba wa inna ma hiya salatul munafiqina in ka kalle ta da kyau sallar munafikai ce alladina in sallau yusalluna fi akhir waqt wanda in ma za su sallatu a ƙarshen lokaci suke yi summa tarahum yanqirun yunqirunaha kana qaddik sai ga suna tsatsagen suna tsaga sallah din kamar da zakara ke tsaga tsaba wayal abuna kaga suna wasa a sallah wa tadhunnu idza ra'aytum fiha ka annahum kharij salati in ka gan sai ka dauka ma ba sallah suke yi din ba la khushu ala dumanina babu natsuwa babu tsoron Allah wa yaltafituna yamnatan wa yasratan ka gan su suna yage hagu da dama kaltifatu salab kamar da dilake yi malice nawasihim bi shaytan kwakwalwarsu tana hannun shaytan fa huwa alladhi yuharrikum shike juya su wa yatawalla tawjihi wa yatawalla tawjihahum fiha shi ke jibintar fuskantar da su a cikin sallah din wa ka'annahum min tadayiqihim minha fi sijnin alim in ka gan suna sallah saboda kuntatuwa da suke a cikin ta kai ka ce an sa su a cikin wani kurkuku ne mai tsanani na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina muna neman tsayi da Allah madaukakin sarki ya kare daga sharrin kawunan mu wa amma basiratina da batar basiran mu wa istihwadu shaytan alaina Allah kare da shaytan ya samu galaba akan mu wa nas'aluhu an yaj'alana min ibadihi alladhina qala fi muna roƙon Allah madaukakin sarki sanya mu cikin bayinsa da yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wata hujja akan su baka da iko akan su innahu qaribun mujibu da'awat domin Allah kusa yake kuma mai ansar addu'a ne wallahu ta'ala alam bisawab Allah shine mafi san daidai wa ilaihi marja wal ma'ab makoma da matattara gare shi take wa hasbuna wa ni'mal wakeel shine karshen wannan fa'ida din a dunkule ta wannan fayar tana karanta da irin hadari ku ji abin da adam ke adam ke cewa shine mafi yawan sallar mutan ka kalle ta to ta fi kama da sallar munafika a yanzu in dai mutum shi kadai zai salla yanzu wani a cikin minti biyu ya gama sallah mai raka'a hudu ta ko ko kai iqama ma ka fuskanci alƙila ka fata na wani abu to kuma akwai wani nau'i da mutane suke nake so faɗakar da mu limaman mu za cewa idan mutum na karatun fata da sura a fili sai ga tilawa lafiya lau lokaci mai kyau amma in aka zo kan fati sura a ɓoye kafin kai ka karanta aya ɗaya ya gama aya bakwai ɗin hanyar ruku ko kafin karanta kuma sai ga to me bambanta karatun guda biyu to jama'a ya kamata mu sani yadda ake karatu a fili in kana sallah a ɓoye ma haka ke bambancin kawai wannan za a ji murya ne wannan ba za a ji murya ba shine abin da dan Mas'ud ya zauna yake cewa hazzin ka hazzin shi'ir mutane suna karatu suna jin Qur'ani fiw kamar yadda ake waka fiw ana jinta a guje haka ya tsoro ta akan haka dan haka in ana sallah jama'a su limamu na masu su auna su gani su dauki agogo su auna su ga sakon nawa suka karanta Fatiha a lokacin da suke mutane na ji sannan kuma sanda suka ɓoye suna a sirrance a sakon nan ko kwaminti da suka gani su gane cewa sun daidaita al'amarin kuwa ina fatan fahimta don haka mutane su gyara sallar tsakani da Allah kullum abin da muke kaba duka cewa shine limaman ya kamata an ga tantance su ne amma kawai duk wanda ya hada hada shi kenan ya zama limami Allah kyauta tsakanin da Allah a gyara wannan lamarin da yawa liwa za ka je ga sai dai ka haƙuri ka wata sallah kawai wata ma in ka gama sai dai ka sake sallah babu natsuwa a ruku'u babu a sujuda Allahu akbar Allah haka za ka yi ana piu piu piu haka mutum zai ka kira alhamdulillahi rabbil alamin da madda lafiya lau madda ɗabi'i da madda adlu sukun lafiya lau suke fita gunna lafiya lau amma mutum ya karatun fata a cikin koyi alhamdulillah ya malik ya malik ya karba ya ne sanar da sarar lajina amfani da yarmu gudu ahimar balin wannan ba karatu ba ne wulakanta ƙor'ani ne wannan ba wani malami nau'in karatu guda uku ne malamai suka ce ayyana da su akwai tartil akwai tadwir akwai hadar duk wanda yake ta da wannan to wani abu bid'a ya kawo cin addinin musulunci sannan wasu sukan kace akwai tahqiq ina da malam Husaini ke karatu nan in yana cin nishadi din wanda yake jan madda din nan ina fatan fahimta wannan abu to amma mutum zo yana karatu ba ba ta haƙiƙ yake ba ba tartil ba ba tadir ba hadar ba sama da haka to wannan abu an yi in za ka iya karatu da sauri amma ya zama ya cika maddojin shi ya cika gunna saruna ku ba laifi ba ne kamar da shirin ke yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga ai duk muddojin suna fita dabi'i da arlis kun suna fita yadda kamata ta alhamdulillah rabbil alamin iyama da zaka nufi sirata alladhi anna gari maghdubi alaihim dallin ai wannan kaga ba ɗaya cikin wancan guda hudu aka lissafa bane da haka mutane su tsoron Allah mamudi su sallar su tayi taka ce rage ko menene amma in ko ga fijo irin wannan ku daina zuwa sallah wajen shi ku je ku sallah inda yake abun nan Allah ya wata mana masallatan yanzu da yawa Allah dai samu da to mutane ma ina za su je ne yawa sallar ba ta wuce minti goma ake gamawa minti goma da wahala a sallar raka ta wuce minti goma hmm? ta wallahi musa na'am ta asuba tana kawo minti goma wasu ko Allah ke wata to kuma wani abu wani lokacin annabi har minti 30 ne a sallar asuba مالك وحدثنا منصور ابن أبي مرد مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن هنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر هاد وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ما التي حدثنا منصور بن أبي مزاحم منصور بن أبي مزاحم يا بام حديثي قال حدثنا عبد الله بن مبارك babban malamin musulunci abla dan mubarak ya ba mu hadisi an abi bakar bin uthman bin sahal ibn hanunayfin daga abubakar dan uthman dan sahal dan hunayfin qala yace sami'tu aba umamata ibn sahal naji abi umama dan sahal ya kule yana cewa sallaina ma umar bin abdul aziz zuhura min sallar azhar tare da umar dan abdul aziz summa kharajna sannan muka fito hatta da khalna ala anas bin malik har muka shigo wajen sahabi anas dan malik a faƙala a fawajannahu yusalli al'asara sai muka same shi yana sallar la'asar faƙultu sai ne ce ya am ya baffanmu duk da ba su dangantaka ta jini amma wani in danganta kamar yadda bahaushe ke cewa gada ta ce baban ga hanyar za ka baka waje kaza ko ba baka rage maka hanya kun fahimta tare da baka dangantaka shine ya am kuma ba sai mu ce baba baba ma hadi salatu lati sallaita wannan sallar muka kana yi wace irin sallah ce qala sai ce al-asr ma'ana hiya salatu al-asr sallar al-asr ce ai wa hadi salatu rasulillah kun ga kuma da kuga nayi ta dinnan haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take allati kunna nusalli ma'ahu da Musa bai muka sanci murayanta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yadda ga haka din haka muke yin sallah din jama'a na fata mun fahimci wannan abu wannan ka gane cewa haka kaman diban da'iman manzon Allah ya ci gaba da yin sallah a cikin sallolin shi na azhar insha Allah ta'ala Allah ya samu dace mun ba da bayan da uzurin umar amar da a baya ko mala cewa haddasana amr bin sawadin amiri wa muhammad bin salama al-muradi wa ahmad bin isa wa alfaz mutaqariba qala amr akhbarana wa qala al-akharan haddasana ibn wahab qala akhbarani amr bin harith an yazid bin abi habib anna musa bin sa'd al-ansari haddathahu an habs bin ubaidillah an anas bin malik annahu qala salla lana rasulullah sallallahu alaihi وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحرج زورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر ونحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن بن لهيئة وأرم بن الحارث في هذا الحديث مسلم يتي حدثنا عمرو بن سواد عمرو بن سواد يا بام حديثي العامري ومحمد بن سلمة دمام بن سلمة المرادي وحمد بن عيسى دمام بن عيسى والفاظهم متقاربات لفظا سنا قصد قصا na duka malaman nashi guda uku kenan wa qala amru malamin shi farko amru sai ke cewa akhbarana anashi wajen sigatu tahammul din kenan wa qala al-akharani sauran biyun kuma suka ce haddathana ana sigatu tahammul din kenan wa ba sa hadisin ibn wahab shi na abdullah dan wahab qala akhbarani amr bin harith amr dan harith ya bani hadisi an yazid bin abi habib na gazid dan abi habib anna musa bin sa'd al-ansari musa dan sa'd al-ansari haddathahu ya ba hadisi an habs bin ubaidillah daga habs dan ubaidillah an anas bin malik daga anas dan malik Allah kara masa yarda annahu qala shi anas ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asra manzon Allah tsira da manci Allah sabata a gare shi wata rana ya mana sallar asar falan man sarrafa lokacin da ya sallame atahu rajulun min bani salima wani mutum daga cin kabilar banu salama sai zo masa faƙala ce da shi inna nuridu faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah inna nuridu annan haraja zuran lana muna so za mu yanka wani raƙumi namu shine jazur raƙumi nuridu annan haro muna so za mu yanka sai ce wa nahanu nuhibbu an tahduraha muna so ka halarci walimar cin wannan raƙumi din ya manzan Allah qala na'am sai manzo ce na'am zan zo ma'ana gayyata suke masa za a dan wata wani dan canjin miya kenan a gari ko ba haka ba to manzan Allah za mu canjin miya za mu dan yanka raƙumi za a dan shagali haka manzan Allah muna so ka zo wannan wannan wannan abun din qala na'am sai manzo ce to ba komai zan zo fantalaka sai manzon Allah juya ya tafi wan talaqna ma'ahu ma muka juya muka tafi tare da manzon Allah fa wajadna al-jazur lam tunhar da muka zo gari sai muka ga raquman nan a tsaye ba arga an yanka shi ba fa nuhirat sai manzon Allah ya hakore jira aka yanka raquman nan summa qaddiat aka fede shi aka yanyanka shi summa dubiha minha sannan aka dafa wani bangare na wannan raqumi din summa akalna qabla an tagiba shamsu sannan muka ci wannan nama din da mu da manzon Allah sallama duk an yi wannan haka ne kafin rana ta faɗi dona hadisi muke kantarwa kenan a babu da muke magana yin sallah da wuri tunda manzon Allah an yi sallah a garin Madina garin su wannan auf din kabila Banu Salma sun ma suna can awali ne wajajen Quba an ce mil hudu misali har aka je mil aka taddara kwami aka yanka aka fede aka zo aka yanka aka je aka dauko yace aka girki aka ci amma rarraba ta faɗi ba kaga wannan ne cewa manzon Allah ya sallar da wuri kenan amma misali a ce ya je kaman karfe 5 ne kaman da muke shida da kwata yanzu sai biyar je aka yi sallar asar daga Madina zai a tashi a taka har a tafi tafiye mul hudu har a je a tada kumi a yanka a fede har a zo masu girki sun a ci shi haka ba zai yi ba wanda ya rana mana cewa ana sallar asar da sauri wanda kuma tace sunnan sabai insha Allah ta'ala sannan hadisin ya nuna cewa halastin mene addawa shine ka shirya abinci ka kira wasu bayan Allah ko abokanka ko danginka ko wasu da kake girkima ko zo in za shirya muku abinci ba wai haka kurin ina fatan fahimta wanda mu hausa ba ma wani abin ko haka kurin ka shirya abinci ka so ka jin ka lafiyayyu ka samu wasu kankana su afur da abin da kake da shi ka zo a gyara a samu waje ka kira wani da wani ku zo mu ci abinci a gidana wannan daga cikin sunna da ake kuma kai in aka kira ka in ba wani gagar wato bai halarta ka ce ba ka je ba kuma ɗaliban albani suka ce na girmama wannan amma malin nasu dini albani in dai suka kira zuwa ga da'awa tunda annabi ya ce wa ijabatu da'i to za ga albani saboda malaman hadisi sun fi kowa aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je saura abin nan din ko ba ka rena wanda ya kira ka kamar da manzon Allah bai rena wayannan ba ba selection bane in alhaji wani ya kira ka ko sanata wani sai ka je in kuma almajirin ka kolo da ke gefe ce Allah ga mata mallan na dai wani abincin gida na so a zo a ci a gidana da Allah sai ka bata nan abincin wani to me zai sa karshen ta ma nama ne naira 50 ya so kawai ina ba ta bayin da goba gaba sai ka bar kallon rigar shi da matsayin shi ko ba haka ba kamar da muke gani ana wajen maulidi ko maulidin alhaji wani zaga an cika maulidin wani mallan wani kuma zaga ba za a zo ba maulidin alhaji wani tun daga bauchi zaga an taso an zo ina ba tan fahimta Allah shi kyauta don haka yana ga cin sunna din haka wannan kuma yana karantar da mu tawalu ir na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah samu dace yana daga cikin irin tawalu da ake a wannan akwai shugaban kasa nan kun ga shugaban kasa Buhari daga cikin irin baiwa da Allah ya bashi shi ma in dai ya san ka kira shi sha'aninka in dai ba wani uzina da wani shi a lokacin ba yace zai zo kuma sai ya riga ka zuwa wajen baka sa'a ba in dai an samu ku zai abu to zai zo zai wani abu ko bai reno da ya gaice shi da Allah zai sa kana da wata koyi alaka da shi ko dan kullan koyi take je ka gaice shi kana daurin auren yarka yaushe lokaci kaza to zai ko zai zo ba za kuma karga shi ba ba dai a ce wai ya zo daga baya ba a zai zo a wannan tun a da haka yake wani dabi'u wani zai da shi shugaban kasa ne ban to ai ba ma ka ganshi ballan kana ka kama invitation din ba saboda haka mun san irin wasu akwai wasu annatun wanda suke muna da alaka da su duk sun game haka zai zo shi zai ba da aure zai wani abu kuma abota ce kawai suka ɗanyi wani ɗan lokaci ta wasu abubuwa da suka faru allah zai samu dace ina kamata mutane zama masu sauƙin kai ba girman kai ba mala wa kal muradi shi al muradi wato muhammad ibn sana ke cewa kana haddatha ibn habib dan habib ya fahimta hadisi an bin lahi'a daga bin lahi'a wa amr bin harith fi hadal hadisi yace ya samu wannan hanya hadisin da ƙarin ibn lahi'a a cikin sa amma ƙarin ibn lahi'a ba zai cutar da hadisin ba saboda sauran hawi din kuma ko da ma haka ne ai hadisi sahabu wato wanda ya roto hadisin ga abla dan lahi'a din shine ibn mubarak yana cikin abadila din sun roto daga gare shi wannan ba matsala bane مالن شو حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزائي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس مالن شو حدثنا محمد بن مهران مالن محمد بن مهران يبام حديثي الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم يتي وليد بن مسلم يا بام حديثي قال حدثنا الاوزاعي يتي مالن اوزاعي يا بام حديثي عن ابي النجاشي ابي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج ناجي صحابي رافع بن خديج يقول لنا cewa kunna nusalli al-asr ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muka yi sallar asr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma tunharul jazu sannan a yanka raƙumi fato samu ashirar kisami a raba shi gida goma sun matuɗubaku kuma a dafa shi fana a kulun lahaman nadijan mace nama wanda ke nuna ne nadij shi da nuna kamar da Allah ke kullum ma nadijat juludun baddal namun juludun gairaha nuna shi ne nuna lahaman nadijan mace nama nuna ne ƙabla magibi shamsi duk ana haka da rana ba ta faɗi ba wanda duk ishara akan mene cewa manzan Allah yana sallar asar da wuri kuma wata wannan wata kila wannan kissar ita ce kissa Anas dan Malik wacce da ta gabata wallahi musta'an مالك وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر ولم يقل كنا نصلي معه malam ce haddathana ishaq ibn ibrahima malam ishaq dan ibrahim al-hanbali ya ba mu hadisi qala akhbarana isa bin yunus yace isa dan yunus ya ba mu hadisi wa shu'aib ibn ishaq ad-dimashqi hakanan shu'aib dan ishaq ad-dimashqi qala su biyu suka ce haddathana al-auza'i imam al-auza'i ya ba mu hadisi bi hadal isnadi da irin wancan isnad da gabata ghaira annahu qala sai dai a wannan cewa yi kunna nan harul jazura ala ahad rasulillah sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna yanka raƙumi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da al-asr ba sallallahu asr wa lam yaqul kunna nusalli ma'ahu shi bai ce mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine karshen wannan babu insha Allah ta'ala kuma nan zamu jabirki insha Allah ta'ala sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi babu taglizi babu taglizi fi tafwit salatul ashri asri ma'ana babu zai bayanin gallazawa da shari'a ce ga mutumin da da gangan ya bari sallar asar ta wuce bai yi ta ba ko kuma ya bari jam'i ya kubici masa bai yi ba ko kuma ya bari sai da rana ta yi lelo duk zamu ji bayanan da malamai suka insha Allah ta'ala na'am abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakunmu kuma Allah ka yafe mana ya Allah mu rakonka Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da na kiyama Allah ka sa mu kyakkyawa cika Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka saka wa malam albayin da alkhairi da dukkan malaman musulunci da malaman sunna ya Allah mu rakonka Allah ka faɗakar da musulmi addinin su na gaskiya ka ba su tabbata akan shi ya Allah wannan ƙasa tamu da take akwai koiwa da abubuwa ba Allah mu rakonka Allah ka mana maganin damuwa a ƙasar nan masu hannu a cikin wannan bari Allah ka san su Allah kai mana maganin su mu ba mu san su ba kullun abin abin da yace a hankali kawai in dai kana jin labari kullun tashi hankali zaka rinka ji malam babu daɗin labari abuwan ma ka zana an yi waje kaza da wani ke gaya min cewa an sace mahaifin shi ma ba san da take ba kanwace an kwashe karnin shi annan ka tsane aka wani abu an je an kakashe mutane shi bai san ma abin nan ba ga wasu karnin sun dawo sun gudu sun zo nan wajen shi ba ba wani mai karfi bane kuma haka za ka ji labarin tsugun-tsugun gasanin suna ta faruwa gashi kuma an kulle kasuwannin mutane kulle kasuwannin bai hana abin da ake ba ko mu bar samu irin kasar abin da yake abin nan ba shi dai wannan da uwar shi bai ga mahaifiyar kasa wani addu'a Allah sa ya ganta Allah sa kuma tana lafiya kuma duk wanda abu ke shafa muna ba su yi hakuri su dauka su dauki hukuncin da Allah ya kaddara ga wanda Allah ya rubuta da masifa in Allah ya rubuce ka da masifa akwai bane ce ka shine hakuri da mai da mai ga Allah madaukakin sarki sannan gwamnan katsina ya ba katsinawa shawara shine cewa kowa ya tashi kare kanshi kowa ya tashi kare kanshi gwamnan shawar katsina da kanshi ba da wannan shawara din kai ba ma dabba bane ba ka zauna haka shi kenan ba ko mutane su kalli musunci abin da aka ce in aka zo man qutila duna mali fa huwa shahidun duk wanda aka zo a kwace duke shi yake da aka damba da shi aka kashe shi yayin shahada wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun duk wanda aka zo a ci mutuncin shi yake da har aka kashe shi shi ma ya shahada zaka gara shahada da wannan gudun kaje kana gudun banza kuma a zo a harbe ka shi kenan ba shahada gara maka tsaya abin nan ba za ka mutu ba sai ran da Allah yi ina fatan fanci wani abu to haka duk inda waɗannan masu hannu da a cikin wani abu suke ciki ko su waye ya Allah ka san su ya Allah mu dai mun tuwo wannan roƙon gafarka ya Allah Allah ka haƙo ka sassauta mana ka shirya mu Allah ka ɗauki matakin gaggawa akan waɗannan mutane ɗin in masu iko ne Allah ka ba su iko masu mulkin kawai su iko Allah ka haɗa su rashin zaman lafiya ka sa mutane cikin shi ya Allah marƙon ka Allah ka ba mu zaman lafiya ƙasar mu ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu masu san addinin musulunci da ƙoƙarin haɓaka shi ya Allah Allah muna ƙonka Allah ka yurta mana wanda cin jarwa Allah ka mana maganin sa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله